ولا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukan komi Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda a nan unguwar gawan katare da magaram muna roƙon Allah abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi idan ba manta ba yau muna sha biyu da watan rabiul awwal shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in hijira annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da ashirin da watan goma sha ɗaya, shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya. Muna cikin wannan Sura mai tarin albarka, satin da ya wuce mun tsaya a ƙaretin Suratu Taha. Alhamdulillah, yau har mun kama Suratul Anbiya, mun yi aya ɗaya biyu amma ba mamaki da yake farkon karatu ne mu ɗauko ta daga fari insha Allah suratul anbiya kenan sai a duba farkon ta mi Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما ياتيهم من ذكر من ربهم مهدة إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتاتون السحر وأنتم تبصرون
kamar yadda muka yi bayani satin da ya wuce akan sunan wannan sura wasu malamai suna ga sunanta suratul zikir suratul zikir saboda tikrar kalimatu zikir a cikinta an konkoma kalmar zikir a cikin wannan sura kamar inda Allah subhanahu wata'ala ya ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun kaga an ce zikir a nan gurin sannan kuma za mu ga a cikinta inda Allah ya ce laƙad an zalna ilaikum kitaban fihi zikirukum kaga kalimatu zikir hallauta konkoma sannan kuma akwai inda Allah ya ce haza zikiru man ma'iya wa zikiru min qabli duka a cikin wannan sura to kaga wa, wa, wa haza zikirun mubarakun anzalnahu duka a cikin wannan sura an konkoma kalmar zikir zikir zikir shi yasa zaka ga wasu malamai su a gurin su wannan sura sunanta suratul zikir ba sunanta ba suratul anbiya to kaul na farko kenan na masu tafsir kaul na biyu suka ce a wannan sura sunanta suratul anbiya kamar yadda muka yi bayani satin da ya huce ko saboda ta kawo kissoshin wasu daga cikin annabawa ta kawo kissa annabi Musa da Harun ta kawo kissa annabi Ibrahim ta kawo kissa annabi Yaqub ta kawo kissa annabi Nuh da Ishaq da Lut ta kawo kisa annabi Dawud da Suleiman, ta kawo kisa annabi Ayyub da Zilkifil da Ismail da Idris duka a cikin wannan sura. Ta kawo kisa Yunus da Nun, annabi Yunus, ta kawo kisa annabi Zakariya da ɗan shi Yahaya, ta kawo kisa annabi Isa bin Maryam alaihi musallatu wassalam. To kaga irin wannan kisoshi ta kawo na wasu daga cikin annabawa da dama sai wasu malamai suke ga a'a ita sunanta suratul anbiya mun yi bayani akan ha'ilau mawdu'uha ra'isi abinda take karantar da mu tana karantar da mu da cewa annabawan Allah subhanahu wata'ala duk da bambancin kabilunsu da bambancin lokacinsu da wannan ya zo a wannan lokaci wannan ya zo a wancan lokaci amma gaba ɗaya suna kira ne akan kalimatu tauhid suna kira ne gaba ɗayansu akan kalmar la ilaha illallah babu matancancin amma ibada da gaskiya sai Allah kaga bambancin lokacinsu da bambancin shekarunsu da bambancin zamanin da sauransu abin da ya canza kawai shari'a don Allah ya ce wa kullun ja'alna minhum shari'atan wa minhaja kowanne mun sanya mai shari'a shi khas da manhajin shi na rayuwa amma abin da suke kira gaba ɗayansu sun haɗu akan kalmar tauhidi domin kalmar tauhidi tun annabin da Allah ya fara aikowa annabi nu farkon ma'aika har zawa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kowane annabi yana kira ne akan kalmar tauhidi kowane annabi yana kira ne akan kada a kuskura amma Allah subhanahu wa ta'ala a mai shirka kada ka kuskura ka gama bautar Allah da wani to wannan sura za ta karantar da mu wannan manhaji na rayuwa wata shari'a an ɗora musu manhajinsu kaza ne kaza za ku yi ibadarku wasu kuma an ɗora musu kaza kaza ne shi kaɗai yake da bambanci a cikin annabawa ayoyin ta 111 a wata ruwaya 112 haka ta taho Allah subhanahu wata'ala ya fara cewa iqtarabati sa iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun iqtaraba linnasi hisabuhum ai hisab ranar kiyama tashin kiyama na lissahi da za a yi ya gabato ya kusanto min karuba ya kusanto linnasi ga mutane alhali mutanen nan suna cikin rafkana sun rafkana ko a kabu kawo ba ga kuma tashin kiyaman nan ya kusanto ku duba ya jama'a yanzu karatun da muka yi sati guda kenan kowanne daga cikin mu an rage mai sati guda a cikin kwanukan shi tahiya kawai ake tahiya kawai ake baka shirya ba zaka ji ka kwaram cikin kabari magana ta kare iktaraba linnasi hisabuhum ay lisahi na mutane ya kusanto inji Allah wa hum fi ghaflatin su ku suna cikin imuwa suna cikin rakkana mu'ridun kuma suna bujurtawa da rakkane ai ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kanshi alama ce ta tashin kiyama eh annabawa nawa suka wuce kuma ya zo ƙarshe sai aka ce mishi shine khatamun nabiyina wa imamul mursalin cikamakin annabawan khalas babu wani annabi da zai zo bayan shi an cike kenan na ƙarshe ne cikamakin annabawa kuma shugaban ma'aika ما كان محمد نبا أحد من رجالكم
walakin ولكن رسول الله وخاتم النبيين kun shi da Allah ya gaya mana ai annabi Muhammad babu ɗaya daga cikin ku wanda yake ɗan shi ne a ce shi baban shi ne a'a rasulullahi ne kawai ma'aikin Allah ne kuma cikamakin annabawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana alamomi na tashin kiyama an kassa masu kismai ne zuwa biyu akwai as-sugura akwai al-kubra alamomin tashin kiyama sugura kusan a ce as-sugura in kananan wannan kusan a ce kowanne ya zo domin sun kusa 90 gomiya tara su as-sugura in da cin amana da hasada da menene da menene da a dora a guri mansubi wanda bai cancanta ba fantazuru sa'a annabi yace ku yi tsiman sa'a da algushi ga sunan barkatai kananan hal akwai hadisi mashahur wanda ake cewa hadisin jibril ko wanda jibril da ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi dogo ne rawahu bukhari wa muslim da yake tattambaye shi akhbirni anil islam akhbirni anil iman akhbirni akhbirni da karshe sai ya ce mishi akhbirni anis sa'a gaya mini yaushe ne tashin kiyamai sai annabi ya ce mal mas'ulu anha bi a'lam min sa'il ba wanda aka tambayar da ita bane mafi sani ga wanda yayi tambaya kaji fassara gurin ko duba da kyau ku masu dalibai yawa suna fassara wannan gurin ba daidai ba mal mas'ulu anha bi a'lam min sa'il ba wanda aka tambaya da ita bane mafi sani ga wanda ya tambaya wane ne aka tambaya da ita Muhammadu wanda ya tambaye shine wanda ya zo Jibril kenan a sharhi sai ka gama ɗalibai cewa iya nihin a sharhi da ni da kai duka ba mu sani ba eh amma fassarar kashin bakin gundarin hadisi mal mas'ulu anha ba wanda aka tambaya da ita bane bi a'lamu mafi sani min sa'il da wanda ya tambaye kaji yadda zaka fassara shi an fahimta da kyau ko sai ya ce mishi mi daga baya a khabirni an al'amaratiha to ba ni labarin alamominta malaman hadisi sun tai da duka a cewa alamomin da aka faɗi a cikin wannan hadisi alamatu sa'atu sugura ne alamomi ne na tashin kiyama ƙanana annabi yayi bayani an talidal amat rabataha wa an taral huffa qurrat alat ri'aisha yatatawwaluna fil bunyan wannan alamomi ne ƙanana na tashin kiyama kuma tuni an gansu sun huce an talida al'amatu rabbataha malaman hadisi sun fassara wannan hadisi da fassara guda biyu al'ama ɗin wannan an talida al'ama ana nihin baiwa abida abda abidatullah yani eh, el adam zata aihi rabbataha mai ikonta kama ana nihin mace ta aiho diya yadda take ikonta sayyidataha shugabanta namiji ya aiho ɗa ɗan da yake ikon shi uwaye su aiho ɗiyansu ɗiyan da suke ikonsu alama ce tashin kiyama an gan shi ko ba a gan shi ba da yawa ga shi nan barkatai za ka ga yarinya budurwa ta kai ta kawo a cikin gida ko shara ba ta maɗi uwarta ta tuƙa mata tuwo ta zuba mata ta zo ta ci hal miya ta yi lami ta ce miya ta yi lami lami komi ba ta mata a gida sai abin da yarinya take so kaga yaro sai abin da yake so za a yi a gidansu kaga wannan mugun abu ne musiba ce wadda take ita ce kuma alama ce ta tashin kiyama wasu daga cikin malaman hadisi suka ce a'a ana nihin amakin wannan al'ummatul islam al'umma ta musulunci talit rabbata hazatta aiho diyanta al'umma ce musulmi ne za su aiho diyansu kuma su dinga gallaza ma musulunci da su ake haduwa a cuta ma musulunci a yau duk wani abu wanda za a yi tsari na cuta ma musulunci da cuta ma al'umma musulmi za ka ga wanda suke yin shi daga su ibrahim sai su musa sai su abdullahi da su duka musulmi ne sai su haɗa duka musulmi ne su ne za su haɗu su haɗu da wasu makiya addinin musulunci yahudu wannan sara a zo a yi wani program a shiga kaza a yi kaza don a cuta ma musulunci kaga irin wannan wasu kuma a jahilce suke yi musamman wannan satin an mana wata tambaya wadda take ita ce mun karanta a cikin wata jarida ta Tel Aviv an ce akwai wasu abubuwa Yahudu suke cewa sun gama da musulunci suna yakin musulunci ta hanyar ɗiyan musulmi suna yakin musulunci suka buga misali daga wazaf kowa san wazaf ta yaya suke yakin musulunci daga wazaf yaɗa ƙarya akan musulunci za ka ga a kwanan nan ya shahara sai a aika ma wani abu rubutu wata text a ce ka rubuta so kaza ko ka aika ma mutum kaza in baka aika ba zaka samu musiba ta same ka in ko ka aika zaka samu wani abu a faɗi wani abu rashin daɗi sai a ɗauko abu na kirki kamar a ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ka ya tabbata a ce to duk wanda ya aika ma mutum goma a wannan satin zai samu abin kirki wanda bai aika ba zai samu musiba ba a yi to musulmi ba su gane ba a ce yaƙin musulunci ne ake cuta ma musulunci ne ake sai ka zo fafafafafa ka aika ma wannan ka aika ma wannan duk abin da ake aika kuma satin ya wuce baka samu ba komi ƙarya ce suke dama to me zaka gani shi ku hadisi ne ingantacce ko ayal qur'ani kenan sai ka fara raina abin tunda kayi baka samu ba to su ko waye ce ma za a yi a samu wannan su suka kirkira za su ɗauko hadisi da aya su kirkira su rubuta su haɗi aya ta kirki hadisi na kirki su ce wanda ya aika ma mutum kaza zai samu kaza wanda bai aika ba zai samu musiba kana tsoro dukka aika kuma wazab ya ci kuɗin shi eh mai gata ta yi ko ko ba ta tafi ba su masu wazab sun amshi kuɗin su magana ta ƙare kai kuma ka aika kana tsumai ka samu alkhairi lokacin ya wuce wuf baka samu ba komi sai kaga zuciyarka tana ta'an tana sukan wannan ayoyin da wannan hadisan shin abin da na kirki ne ko koko na banza ne kai baka san ba yaƙin musulunci ne ake tare da kai لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بعضهم بينهم شديد تعسفهم بعضهم بينهم
shadidun شديد تعسفهم شديد tahsubuhum jami'an تعسفهم جميعا وقلوبهم شتى
Allah ya fita alai. To kun ga irin tsare-tsaren su waɗanda suke suka musulunci, suna yaƙin musulunci. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, an talidal amatu rabbataha alama ta biyu wa an taral huffa za ka ga marasa takalma al'urra masu yawo zir ala alat ɗin wani da ake faɗi in an cewa mutum alat talakkan talak shine alat ba talaka ba fakiri ko miskini a'a talakkan talak shine alat ri'a isha masu kiwon ƙananan dabbobi gaba ɗaya cikin jama'a ba su da kuɗin da za su sai saniya da raƙumi da sauransu a'a ƙanƙanan yasu ƴan awakansu ne da suka fito makansu annabi ya ce za ka gan su irin wannan mutanen ya ta tawwalu na filibuniyan suna tsawaita a cikin gine-gine ya ta tawwalu na suna tsawaitawa filibuniyan a cikin gine-gine kawai hadisin ya ce wa ma zancen gari suna tsawaitawa a cikin gine-gine haka annabi ya ce tsawo na sama ko tsawo na faɗi haka abin yake sun yi gine-gine sun yi gine-gine to canjin wannan alamacin tashin kiyama a cikin wannan hadisi almashahur amma dukkan wannan alamomi ne ƙanana satin da ya wuce mun fara bayani a takaice akan manya-manyan alamomin manya-manyan alamomin guda goma ne annabi ya ce kuma za su zo ala tatra successivement in wannan ya zo ba a daɗewa wannan zai bayyana in wannan ya bayyana ba a daɗewa wannan zai bayyana su goma ne malamai sun hudo su akwai addajjal hutowar dujjal eh mun yi bayanin shi da hadisan da suka kawo shi ingantattu da bacewar tamimud dari da irin rikicin da ya samu a cikin korama ya zo ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama da azhar bayan an idi azhar sallah ya shiga iya gaya ma Aisha Aisha take cewa iya mulmushi hal hakurin shi suna tafatsi haka Tamimu Dari wani ne ya dau markaba zai je garin Madina musulunta a cikin ruwa sai iska ta kada su wani tsibiri il wata il sun bace ne kamun iska ta kwanta su kama hanya su huce sai suka fito wannan tsibirin suka fito wannan tsibirin sai ɗayan su sai ga wata dabba da kai biyu kamar akuya kamar tumkiya amma nan kai nan kai sai ya kiran wani ya ce zo ka ga wata irin dabba sai ta ta mai ni ce abun mamaki ko wancan na cikin rije ya ce kuma magana take magana take hallo suka zo suka leƙa cikin rijiyar nan kai wane ne ya ce musu kai ni nike magana ku su wane ne ni ne tamim dari da sauransu tamim ba tamimu ba asalin sunan tamimu ne don kau ƙarshe mai tanimu ba tanimu wani eh tamimu ne tamim shine isilin sunan na kirkin tamim addari shi wancan daga ina kuke suka gaya mai annabin ƙarshen zamani ya bayyana yace ya bayyana yace na kusa huta a takaicen takaicewa wannan hadisin dogo idan ka ganshi zaka ga kamar dujal ne a boye a wannan guri tsibiri wanda ba san inda yake ba tamimu dari da ya zo ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya tashi ya hudu ba ya gaya ma jama'a wannan hadisin na na na na tamimu dari da irin siffofin shi da da annabi ya fadi da ido daya al'awar ne ba ana nihin idon shi daya ba a'a ana nihin da gurin gurbin na dayan amma bai ya gani al'awar ne annabi ya ce in ku dujal ya fito daga nan to kai ina kalka kuskura ku gamu gaskiya in ka ji shi anan to kai inan kalka kuskura kun sa akwai ƴan ƙwanƙwamto bari mu je mu gani abin da annabi ya wadi a goshin shi kafara an rubuta bari mu je mu gani iya tada mataccen iya kaza daga ka zo bin shi za ka yi daga ka zo babu fitina a shad a yanzu tamkal fitinar dujal a gabanmu ku duba wa har cikin sallah wa duk tahiya sai kai addu'a wa min sharri fitnatul dajjal Allah ka tsare daga fitinar dujal kal a kuskura ɗayan mu daga ciki yana raye ya ji dujal ya huto ya je ya je ya gani daga kaje bin shi zakai menene fitinai duk makaryatan nan da suke hutuwa ba ta suke ba su annabi ne to shi dujal in ya huto ta yake shi Allah ne ya ce Allah ne kuma Allah ya bashi abubuwan da ba me yin su sai shi Allah ya gwada muku abubuwa kala-kala wanda sai Allah waye isa ya umurci sama ta zubo ruwa ku yi shimka a kwana biyu shimkar hakkun girbi hakkun sa cikin rumbunan waye isa ya wannan iya ta da wuta iya ta da aljanna ya yi umarni duk wata taskar ta azurwa zinariya take ƙasa ta huto tana biye da shi iya ta dukiya tana bin shi idan kun yi imani ya ba ku dukiya idan kuka ƙi imani da shi ya zuba ku cikin wuta babu garin da ba zai shiga ba a duniya sai makka da madina tarihin shi yana da yawa wani wata ran zamu darasi akan ashara gaba ɗaya insha Allah tarihin shi yana da yawa makka da madina mala'iku ke tsare da su a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a lokacin madina tana da kofa bakwai a yanzu madina kofa ta biyar a yanzu garin madina kofa biyar to kun ga lokacin tashin kiyama ya zo ya zo ya zo magana ta kare bantin dujal akwai addaba wannan dabba ita kuma ta ta salihu mun yi bayanin ta satin da ya wuce ko wadda ta huce za ta fito sannan akwai nuzuli isa alaihi salam sabkal isa a can manaratul baida wanda za a tahi dujal ya tahi da da isa da akwai zuhur mahadi mahadi zai bayyana da isa da su yi hada su za su kashe dujal isa ya sabko har ya sa mahadi ya salla isa ya komo ya sabko ya kashe salib duk wata polis ta kirista sai ya kashe ta zai tahi kuma akan la ilaha illallah muhammadun rasulullah haka isa zai komo ya tafi akan wannan sannan kuma akwai tsulu shamsu min magribiha saboda wannan tsulu shamsu min magribiha akwai hadisai a cikin muslim cewa shine zai fara ko shi ko dukhan hayaki wanda zai taso ɗayansu zai fara a cikin alamomin tashin kiyama ko da wannan ya fara to wannan shine na biyunsu kana sahiya tana yi in ka leƙa ka ga rana ta huto daga yamma to shikenan ba a dadewa wani zai bayyana wani zai bayyana wani zai bayyana shikenan magana ta kare akwai kusufat kishfewar rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yi kasfun fil mashriq wa kasfun fil maghrib wa kasfun fi jaziratul arab su uku ne su ma sannan kuma wata wuta da za ta huto daga yemen ta suƙun nasu ilal mahashar za ta kora mutane zuwa mahashar ita wannan dukkan in wannan hayakin da zai taso da iska wannan wadda Allah zai turo wata iska ce za ta zo duk wanda a zuciye shi akwai misqala darratin kwatankwacin kiyashin zarra na imani in ya shaki iska wannan sai ya mutu domin tashin kiyama za a yi shi akan damalmalallun mutane fasikai waɗanda suke in wuta a kansu za a yi tashin kiyama in ka shaƙi iska wannan sai ka mutu sai Allah ya ɗauke dukkan mutanen kirkin akwai hutowar ya juja ma juja da za su huto Allah ya ce wa hum min kulli hadabin yansulun za su bullo su shiga duniya su shigo duk abin da suka iske sai su cinye in ruwa suka iske tekunan wannan guda biyar wanda suka kewaye duniya su shanye gaba ɗaya su cinye mutane suka iske su cinye su cinye dabbobin su cinye itace su cinye komi hadisi ingantacce yake cewa in suka zo karshen bahar ahmar din wannan in ɗayan su ya zo na farko ya zo ya sha ya wuce kamun su ida wucewa in na ƙarshe ya zo sai ce nan da kama akwai ruwa tekun sun shanye ta magana ta ƙare Allah subhanahu wa ta'ala da annabi Isa wanda suka yi saura na musulmi za su hau bisa dutse zai umarce su hau bisa dutse can tawar sai suna ta roƙon Allah ya raba su da yajujo majujo babu kowa a duniya sai Allah subhanahu wataala kamar yanda yazo a cikin hadisin zai halicce su tsuntsaye kamar tawus za su zo daga yamma kowane tsuntsu zai dauki gawa guda ta yajujo majujo da farik sai an kashe su Allah zai huddo musu doli doli wannan tsutsa babba a makoshi duk ta cinye musu makoshi sai su mutu jajjawar jajaye ne kuma su yi ta roƙon Allah Allah ya kauda su da gawai a halicci wannan tsuntsayen su zo su ɗauke su tahi kuma a umarci sama ta yi ruwa ta wanke kuma a zo wannan wanda suka rayu tare da annabi isa hallo su ci gaba da kwana iska wannan ta zo ta ɗauke mutanen kirki a gulguje irin wannan abubuwa a gaba duka yana daga cikin alamatu sa'atul kubra manya-manyan alamomi na tashin kiyama amma ƙananan tuni mun gansu sun wuce magana ta ƙare wannan goman kuma annabi ya ce za su zo ala satira daga ɗaya ya zo ɗaya bai daɗewa zai zo haka za su wuce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce iktaraba linnasi hisabuhum lalle lissahi ya kusanto ga mutane na kiyama wa hum fi ghaflatin muqridun alhali suna cikin gafala suna bujurtawa da gafala ma ya atihim min dhikrin ذكر من ربهم مهدث إلا استمعوه وهم يلعبون الله يتلاهية نعم ما يأتيهم من ذكر من ربهم أقول وني ذكر أنبتو نوعزي بيتقزو مصبا من ربهم daga gurin ubangijinsu muhdathin sabo wanda za a sabko ma annabi sallallahu alaihi wasallam wata aya sai su ji shi illasta ma'uhu wahum yal'abun za su saurara amma sauraron kunne ne zukata ta tana zuciya ta su mashagalalla ce ta shagala da wani abu ko aka bu kawo ba kun san akwai ji ji na fa'ida akwai ji na na zo in ji kawai kawai a shagalace kake kawai dai kana ji da kunne kuma akwai ji wanda kana ji da zuciyarka to haka ne su kahurai a koda yaushe wani wa'azi ya zo musu za su saurare shi wa qulubuhum mashgulun wa qulubuhum mashgula zukatansu a shagale take yasma'una wa la yantabihun suna ji amma ba su intiba ko aka fuska ba me yake cewa ko me aka kawo me yace me yace kawai aje wo daman babu niyya in fa'idantu ya zo ne a ya ce kaza ya ce kaza to to shikenan irin wannan abu dai a walakance Allah ya ce mi lahiyatan lahiyatan qulubuhum wa atarrun najwa alladhina zalamu hal hadha illa basharun mithlukum afatatuna sihra wa antum tubsirun Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lahiyatan qulubuhum zukatansu sun shagala da wasanni ko a kabu su kabu da su saurara wa asarrun najwa da saurara saurara ta intiba saurara da za ta yi musu amfani wa asarrun najwa ladina zalamu ai alladina zalamu yusirruna najwa waɗanda suka zalunci kawunan su sai a fara rada ana shawara yaya za a yi a rosa shi ya za a yi a rosa annabi sallallahu alaihi wasallam yaya za a yi a kulla mai sharri ya za a yi menene bisu gaya mishi ba sun gaya mai abubuwa da yawa kala kala kala kala wasu su ce mahaukaci ne wasu su ce mine ne su ɗan dabo ne wasu ce ɗan sihiri ne wasu ce ai abun nan har kiran shi suke yi su ce ya wa qalu ya ayyuhal ladhi nuzila alayhi ya dhikr ayyuhal ladhi nuzila alayhi dhikr innaka la majnun iri iri ya kai wanda kake cewa an aiko ma wa'azi kai innaka la majnun kai dai mahaukaci ne iri iri haka suke gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa asarrun najwa ladina zalamu wannan da suka zalunci kansu suna rada suna shawara suna asirta magana hal hada illa basharun mithlukum suke cewa ai wannan kawai mutum ne mutum ne hukutan kwacin ku ya zai ya zo ya fi ya tafaddal alaikum ya fifita kanshi akan ku saka tamala ya zai ya fifita kanshi akan ku mutum ne kawai kwatankwacin ku suke cewa a fata'atuna sihira wa antum tubsirun yanzu kwa dinga jema dan dabo wai dan dabo ne annabi sallallahu alaihi wasallam alhali kuna gani kirikiri gashi nan basharun mithlukum to su mi suke nihi mi suke so so suke wai Allah ya aiko annabi ko ya aiko mala'ika iya biye da annabi a aiko jibrilu yana biye da shi daga ya ce shi annabi ne ce i annabi ne a wata aya kuma yace me yasa baka hau ba sama mu gani ka hau ka hau ka tayi ka zo mu da littafi na qara'uhu daga sama wai a rubuto littafi kowa littafi a rubuto letter zuwa Abu Jahal A Abu Jahal kayarda Muhammadu ma'aikin Allah ne da sunanka shi ma Abil Habin a aiko mai Muhammadu ma me yasa ka kawo mun karanta to muka san Allah ya aiko ka me yasa wannan duwal watsin ba a maida su ba zinariya me yasa ba amma ba kaza me yasa haka kawai izgili domin ba yarda ba suka yi suna haka nan to ba mutum ba suke so Allah ya aiko musu shi kanshi annabin ya ce musu shi mutum ne qul inna ma ana basharun mithlukum أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا
to kaga wannan aya ya za kai ka canza ta aya ce kan sagariya annabi ya ce qul ya musu innama ana basharun mithlukum ni mutum ne kwatam kwatin ku annabi to in ba mutum ba ina zaka sa shi ba ka sa shi ba cikin aljannu ba ka sa shi ba cikin kwari ba ka sa shi ba cikin mine kuma dabba ba ka sa shi ba cikin ruwa ko abubuwa sandararru kai ka san ba mala'ika bane ba kuma mine ne ba ka sa shi ba iska to me zaka sa shi me kake so ka ci annabi mutum ne kwatankwacin mu a cikin sifal halitta yuha ilayya ana mushi wahayi yaje yuha ilayya ana mun wahayi Allah ya fifita shi ya ɗaukaka shi ya darasta shi Allah ya kai shi matsayi abin yabo amma baka iya hudda shi daga mutuntaka ta siffar halitta saboda mun san shi mun san baban shi mun san uwar shi mun san garin da aka aihe shi mun san matan da ya aura mun san ɗiyan shi mun san garin mun san inda inda ya mutu mun san shekarun da ya a duniya to me zaka ci duka an sani mutum ne mai daraja su suna nihin a aiko musu mala'ika ko kuma Allah da kanshi ya zo haka suke so Allah da kanshi ya zo ya shaida tawa ku ga wanda na aiko muku subhan ya ce kul subhanallah hal قل kuntu سبحان illa ربي هل كنت إلا بشرا رسولا سبحان ربي tsarkaka ubangiji na ni dai kawai basharan ne bashar mutum rasula ma'aiki wannan kenan ko sai Allah ya ce afata'atuna sihir wa antum tubsirun yanzu suke musu muguwa hudu ba ko a dinga bin dan dabo alhali kuna gani su manyan sun san annabi ne amma ya aka yi su so sauran su gane qala rabbi ya'lamul qawla na'am قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم Ƙala rabbi ya ce, Ubangiji na ya alamul ƙaula shi ne mafi sanin duk faɗar da aka yi fi samawati wal ard a cikin sammai da ƙasai, wa huwa sami'ul alim kuma shi mai ji ne masani. Duk iya irin abin da suka ƙulla ma annabi sallallahu alaihi wa sallam, na cewa shi mahaukaci ne, na cewa ƙagowa ya yi, na cewa ai sha'iri ne mawaƙi ne, kuma daga can ɓangare guda Allah yana mai tasliya. Allah yana lallashe shi, Allah yana ba shi haƙuri. Allah iya yi yadda Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama kada hankalin shi ya tashi. Allah ya ce mana ma yi laka illa ma ƙarƙilar lirrusul min qablik. Duk Babu abin da za su faɗi maka abin da suke faɗi, illa ma ƙarƙilar lirrusul min qablik. Tuni an waɗi ma ma'aikan da suke tun gabaninka. Kenan kaka kanka aka. duk abin da suke hudi kai mahaukaci ne kai mine ne kai me daman ma'aikan da suka zo tun gabanin ka haka aka hudi musu sai Allah ya ce inna rabbaka ladu maghfiratun wa dhu iqabin alim lalle ubangijinka mai gafara ne ga wanda ya koma ya bi Allah amma ko mai ukuba ne mai radadi ga wanda ya butulce ya mutu akan wannan kenan abin da ake nihi Allah yana gaya ma annabi cewa ya kwantar da hankalin shi duk abin da za su hudi daman ma'aikan da suka zo tun gabanin shi haka aka gaya musu kaga sai ya ƙara samun tasbit tabbata a zuciye shi Allah wani wuri yake cewa kazalika ma atalladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun babu wani ma'aikin da ya taba zawwa tun gabanin su sai ma'aikin mutanen da aka aiko sun ce ai sahir ne dan dabo ne ko majnun ne ko mahaukaci to tun da tun gabaninka duk ma'aikan da Allah ya aiko haka suka faɗi haka suka gaya musu to kai tada hankalin mi zaka yi ne kaga tada hankalinka ma wanda aka rabbuka wa maqala ubangijinka bai ma ban kwana ba bai juya ba ya barka walal akhiratu khairul laka min al ula lahira ita tahiyye maka da ta farko duniya duk abin da suke kitimurmurar da kullun da menene Allah yana hakurkurta annabin shi sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma wa ma arsalna qablika mi Allah yace بل قالوا أضغاث أهلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون bal bari dai kalu adgatu ahlam suka ce ai sururun barci ne kawai a muhalki ne irin wannan kayi muhalki kayi kaza kayi kaza sai ka tashi ka ce to eh haka nan ne yawa suke muhalki sai su tashi ce me saka ta dani daɗi yake ji ko ya duba ya gani ya samu ko bisa zaka yi muhalki ka samu kuɗi da yawa in ka tashi sai ka duba ƙasan garin ko sai ka ga babu a kawai muhalki ne an ce mai shi annabi ne kawai tashi tattara mutane ke ce musu wai shi annabi ne shi annabi ne adgas ahlam zai kawai ka ji wannan zagi ne fa adgas ahlam bal a'a iftarahu a'a kago waye kawai shi yake kirkirawa shi yake kirkirawa yake cewa kaza kaza hallau bal huwa sha'ir suka ce a'a mawaki ne waka ce yake waka ce yake wai qur'ani shine ma- waka sai Allah ya ce falyatina bi ayatin su zo mu da wata aya mun yi bayanin aya a cikin alqur'ani tana daukan mu'jiza tana daukan aya ta qur'ani ko kama ursilal awwalun kamar yanda aka aiko ma falyatina bi aya anan gurin tana nufin mu'jiza ya zo mu da wata mu'jiza kama ursilal awwalun kamar yanda aka aiko ma waɗanda suke tun gabanin shi anan Musa an aiko shi da sanda annabi Isa an aiko shi da likita ta da matacce da yin magani da addu'a mai warke mai- mai mai cuta ya warke annabi Musa ya aiko shi da annabi wane ne kuma ha annabi salihu duk mu'jizar da aka ba annabawa wai su ma sai an kawo musu to bisu ganewa shi kanshi qur'ani mu'jiza ne annabi isa lokacin da mutanen shi kiristoci suka ce ya Allah ka ce ma Allah ba mu imani da shi suka ce ma annabi isa ya ce ya sabko musu ma'idatan minan sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina تكون wa لنا ayatan عيدا minka لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين annabi isa ya ce in na roki Allah ya muku haka kun yi imani suka ce eh annabi isa ya ɗaga hannu ya ce Allahumma ya ubangiji ya Allah ubangijinmu anzil alaina ma'idatan minas sama ka sabko mana tabul amanje daga sama shine ma'ida tabul amanje abinci kala kala a zo a yi service libre Allah ya ce to zan sabko muku amma ku sani saboda ka duba duk tarihin annabawa duk wanda suka ce sai an mu kaza zan mu yi imani aka musu kazan in sai kawo shakka ɗaya to hallaka su za a yi hallaka su za a yi Allah ya ce inni munazziluha قال الله إن- إني تكون مؤتى.
منزلها عليكم فمن يكفر
ba'du فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين kun ji sharɗin da Allah ya ɗora musu duk wanda ya kafirta bayan na sabko mai zan musu azaba wadda banna ma wani azaba a cikin talikai in irin ta to anan malaman tafsir suka ce aisha suka yi a Allah kar a sabko ai ba a sabko ta ba a ba a san kota ba sun sani sun san tarihi yadda ya kamata duk abin da Allah ya ce su kuka ce Allah sai ya muku zan ku imani kuma ya muku kuma ko ka shakka sai Allah ya halakar da ku ai ba a san koma ma ida'in ba a san kota ba to irin wannan ya wannan ya wannan da yawa sai bal qalu adgas alam mun ga wannan ko bal iftarahu bal huwa sha'irun falyatina bi ayatin suna ni suna- suna so a kawo musu wata hujja wata mu'jiza mu'jiza nawa aka kawo musu ba imani da ita sai Allah ya ce mi ما آمنت قبلهم من قرية هلكناها أفهم يؤمنون na'am je kaje وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون to irin mutanen da suka huce in ji Allah ma amanat qablahum min qaryatin ai duk daga cikin su babu wata alƙaryar da ta yi imani duk daga cikin wanda a halakana hakin alƙaryar da muka halakar da su babu wanda suka yi imani sun yi shishigi wasu sun ce a sabko musu an sabko musu a- a- a- suka suka kiya Allah ya halakar da su shi wannan daba wanda zata fito daga baya alamar tashin kiyama na karshe mutanen annabi annabi salihu ai dabbar da ta hudo daga cikin dutse suka faɗi duk abin da suke so aka musu da dinga ba su nono aka musu komi aka musu da ƙarshe suka aika ƙuddaru a cikin wata ruwaya in in saha ismuhu suka ya soke shi ko fa arsalu suka suka- suka aika shi ya soke shi sarkin samarin nasu to da ƙarshe sun kashe abin da Allah ya ce abin da suka ce ma Allah sai ya musu kuma Allah ya musu kuma suka kashe dabbai to kaga shikenan sai azaba sai halakar da su ai duk al'ummar da ta da suka huce wanda Allah ya halakar da su ba su yi ba imani ya ji Allah shine nan gurin ma ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun kuma su zasu ce zasu yi imani daga an musu wani abun da suka tambaya hallo ba imanin ba za su yi halakar da su za a yi gaba daya shi kuma Allah ya yi alkawali ba zai halakar da mu ba mu al'ummar karshe kun shi yadda taktikin take ko to sai mu gaba wa ma arsalna qablika ai bu mu aiko ba tun gabaninka ya Muhammad illa rijalan sai dai mazaje ne daga cikin bani Adam nuhi ilaihim wanda muke yi musu wa'ai- wahayi duk annabin da ya Allah ya aiko daga dan Adam ne babu inda Allah ya aiko annabi daga cikin aljannu eh min bani adam sai Allah ya ce fasalu ahlal dhikr ku tambayi masu littattafan na baya in kuntum la ta'lamun in har ba ku sani ba masu littattafan na baya kamun a gurbata su su injila da zabura da sauransu ko bibil ai yanzu an gurɓata ta ba wadda Allah bace ya sabko kuma kowa ya sani kowa ya kasaita sai ya tashi domin akwai bibil kala kala akwai ta John akwai bibil ta Luke akwai bibil ta Matthew akwai bibil ta wa amma Qur'anin wannan shi ɗaya ne Allah ya takaffala bi hifzihi Allah ya dauki garantin tsare shi amma wancan duk wanda ya kasaita a tarihi sai ya sa ayoyin shi ko ya hudda wasu ayoyin shi yanzu an jirkita su ba su bane wanda Allah ya sabko sai kaka gaba وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين Allah yake wa ma ja'alnahum jasadan kuma dukkan annabawan da muka aiko ba mu taba sa su ba jasadan wani gangan jiki wanda la ya'kuluna ta'amu ba su jin ba su cin abinci wa ma kanu khalidin kuma ba mu rubuta musu madawwama ba mu sa su ba dawwamammu wanda ba su mutuwa rasulullahi ya mutu kenan ka tabbata kai mutuwa za ka yi kowa innaka mayyitun wa innahum mayyitun kowa ya tabbata mutuwa zai tunda annabi ya mutu ko bai mutu ba annabi ya mutu babu annabin da Allah subhanahu wataala ya sanya ma dawwama kuma me suke so suna so ne kawai a aiko wani wanda ba ba ba Allah ya ce bai aiko ba wani wanda bai cin abinci duk annabawan illa la yakuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq suna cin abinci kuma suna zuwa kasuwa neman saye sayen su wasu kayan su daban wa ma arsalna qablaka min al mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq duk annabawan da Allah ya aiko su abun yana ba su mamaki mamaki suke waya za a ce annabi yana kasuwa ya aka yi ta yi kasuwa ya aka yake cin abinci su ba haka ba suke su to Allah yana aiko mana gwalgwadon karhin mu gwalgwadon fahimtar mu gwalgwadon yadda kwallo mu za ta ɗauka domin ya zama mana hujja kuma a ranar kiyama hujjatun lana a hujjatun alaina hujja tamu ko hujja a kanmu wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'ama wa ma kanu khalidin ثم صدقناهم الوعد ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين ثم صدقناهم الوعد الله ya ce kuma mun gaskata musu alƙawali duk alƙawalin da muka yi na cewa wanda ya butulce bai bi Allah za a halakar da shi mun gaskata musu fa anjaynahum muka tseratar da su fa anjaynahum wa man nasha da wanda muka ga dama wanda suka bi su wa ahlakana al-musrifin muka halakar da masu ƙetare iyaka in an ce musrif wanda yake ƙetare iyaka mun halakar da su ina suke amma annabawan da suka bi annabawan su Allah ya ce mun tsirar da su kuma mun cika musu alƙawali saboda haka mu ma Allah zai cika mana alƙawali sai kaka gaba لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa laqad anzalna ilaykum kitaban hakikan mun sabko muku littafi fihi dhikrukum akwai ambatanku a cikin wannan littafi malaman tafsiri sun fassara zikirkin wannan akan kauli guda biyu na farko ita ce fihi dhikrukum fihi madahul lakum ayyuhal muslimun akwai yabonku a cikin qur'ani ana yabon musulmi ko ina zaka yi wanda ya bi Allah zai shiga aljanna wanda ya butulce zai shiga wuta ana yabon musulmi ko ita ce alƙaulul awwal faɗa ta farko a faɗa ta biyu ai an ce fihi zikirukum ana nihin fihi sharafikum ɗaukakar ku a cikin musulunci take na hannu ƙaumun a azan Allah bil Islam mu mutane ne Allah ya ɗaukaka mu da wannan musulunci fa mahamab ta gainal izzata biduni azallana Allah ko yaya muka nemi ɗaukaka ba tare da cikin musulunci ba sai Allah ya ƙasƙantar da ku akwai hadisin annabi hadisi ingantacce Allah yake cewa inna Allah ta'ala lalle Allah madaukaki yarfa bi hadal qur'an iya daukaka mutane wasu mutane aqwaman yana daukaka wasu mutane da wannan alqur'ani wa yada bihi al-akharin kuma ya kaskantar da wasu da wannan qur'ani Allah yana daukaka wasu mutane dalilin wannan qur'ani baka da kowa kai ba kowa ba talakan talak baka da wata fami sai ka riki ƙur'ani kake aiki da shi yanzu za ka ga kai ne kowa Allah ya ɗaukaka ka amma kai ne kowa mai babbar daraja mai kuɗi mai mulki sai kai banza da wannan alƙur'ani sai ka komo ƙasan ƙasa kuma sai Allah ya ƙasƙantar da kai Allah yana ɗaukaka mutanen da ba su da komi wanda ba kowa ba suka ɗauki ƙur'ani suke aiki da shi sai Allah ya ɗaga darajarsu ya ishe ka ko da a lahira aka ce za a ɗaga darajar ka ya isa ballantana tun nan duniya sai ka ga ɗaukakar daraja mun samu misali kala-kala a cikin wannan a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka ɗau ƙur'ani waɗanda isilinsu in ka duba bayi ne amma da ƙarshe yaya mu ɗauki misalin zaid bin harisa zaid bin harisa ta bawa ne isilin shi bawa ne bawa ne na khadija khadija ta ba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi ya ɗiyauta shi bayan annabi ya ɗiyauta shi kuma ya mishi tabanni kamun a haramta tabanni tabanni mutum ne zai zo ya ce wannan bawan ya zama ɗan shi a zamanin jahiliya ake yi ya zama ɗan shi iya gadon shi yana gadon shi kawai kamar ɗan shi ne shi yasa ake cewa zaid bin muhammad a farko ta ake tunda ya mai tabanni sai ake kamar baban shi ne ya zama ɗan shi shi kenan yana gadon shi yana komi to zaid bawa ne kun lura da kyau ko annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗiyauta shi ya zama ɗan shi sannan kuma shi ne zaidu wanda ya auri matar shi zainab binti jahash da ta rabu da shi da suka rabu annabi ya aure ta ko ita zainab annabi ya falan ma kada zaidu min ha wataran zawajna ka ha lokacin da zaidu ya ida ya rabu da ita Allah ya ce mun aura maka ita saboda haka ita zainab annabi kawai shiga ɗakin ta yi bai gaya ma mutane a ɗar ma'arbi a'a kawai zawajna ka ha daga sama daga sama zawajna ka ha shi kenan kawai an armama ita mata kace to zaidun wannan shi ɗaya ne sahabin da aka ambaci sunan shi a cikin Qur'ani kuma isilin shi menene bawa ne ina abi lahabin aka ambaci sunan shi da daraja ko ina abi lahabin wanda aka ambaci sunan shi da musiba sura guda aka sabko cewa shi dan wuta ne shi kuma balarabe ne ba ƙureshe ne jinin annabi ne yake gudu a cikin jinin shi ku duba fa bai kama ba qur'ani sai aka ce shi dan wuta ne zaidu bawa bararran bawa sai Allah ya ɗaukaka shi ya zama sahabi wannan bai ishe ba ishara ka kama qur'ani kai aiki da shi ya kai dan uwa bilal bin rawaha bawa ne bawa ne daga nan afirka ya tayi amma da ƙarshe kaka abubakar siddiq ya saye shi ya ɗiyauta shi saboda jimuri da ya yi iya azabtar da shi mai shi shi ko iya cewa ahadun ahad shi ɗaya ne shi ɗaya ne shi ɗaya ne shi ɗaya ne yana cewa Allah ɗaya ne ba bi bane ba uku bane ba babu hubulu babu lata da uzza da manata babu mannan wala suwa an wala ya gusa wala waya uka wani sa duka babu su Allahu ahad Abubakar ya saye shi ya ɗiyota shi da ƙarshe sai ga annabi yana ce ma Bilal Bilal menene kake yi na ji san takalminka a cikin aljanna menene kake yi menene kake yi ya tsere ma yawa daga cikin larabawa saboda ni ya kama alkur'ani yayi aiki da shi wane ne Walid bin Mugira Walid bin Mugira balarabe ba kureshe yana cikin manya manya yan garin Makka sai da su za a yi komi mala'u ba amma da bai kama ba Qur'ani ya Allah ya dashi ku duba Allah da kanshi ho yake cewa waj'altu lahu malan mamduda wa banina wa banina shuhuda
wa wa mahattu mahattu lahu lahu tamhida tamhida Thumma- thumma yatma'u an azid Kalla.
kalla innahu kana li Ayatina.
ayatina anida Ina za a kai shi?
sa'urhiquhu Sa'uda.
sa'uda subhanallah إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر.
سقر وما أدريك ما سقر لا تبقي ولا تذر سبحان الله.
لواحة للبشر عليها تسعة عشر la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar wannan shine Walid ibn Mugira Allah yace waj'altu lahu malan mamduda mun ma- mun sanya mai dukiya abin shinguda mat Allah ya shimfiɗa min Allah yake faɗi na bashi dukiya na bashi dukiya wa banina shuhuda da iya waɗanda suke iya goma sha uku waɗanda suke in mi za a zartas a garin maka sai da su ɗiyan shi ne kawai wani irin mulki yake wannan Allah ya bashi dukiya Allah ya bashi iya wa banina shuhuda wa mahattu lahu tammi kai da ƙarshe sa'uslihi sakar cikin sakara za a san shi cikin sakara za a san shi sakara ta nawa ce jahannama lazza hutta masa'ira sakar a nan yake ku duba irin dukiyar da Allah ya bashi da mulkin da Allah ya bashi da yanda sun mai tsibau an aziz yake kwaɗai hallo a ƙara mishi Allah ya ce kalla ina ba a bashi saboda innahu kana li ayatina anida anidi ne mai taurin kai ne da ayoyinmu ku duba ayoyin da Allah ramma ya duba ya fakkara ya koma ya koma idan muka bi shi darasi ne awa guda ana cewa lokaci ya to wannan duka misallan misali hudu da muka bada a yanzu mun bada misalin Walid ibn Mugira dan wuta ne mun bada misalin Abu Lahab dan wuta ne sura guda tabbat yada abi lahab wa tab تبت يدا أبي لهب وتب نعم.
ما أغني عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد ku duba Abu Lahab ba Quraysh ne ba Larabi dan uwan Annabi sallallahu alaihi wasallama jini na, na, na bashar na halitta amma sayasula naran zata lahab za a saka shi cikin wata wuta mai haɓaɓɓaka ba shi ɗaya ba wa mura'atuhu tare da matar shi hammalatul hatab mai tsegumi ta ɗauko zancen wannan ta kai ma wannan ta ɗauko wannan ta kai ma wannan ku duba yadda addinin mace yake na so zuwa ga addinin namiji kaga walid ibn magira da shi da abu lahabin duka yan babban gida ne ko ga dukiya ga mulki ina ta kwashe musu da suka kaskantar da qur'ani suka ki daukan qur'ani su yi aiki da shi ya ta kwashe musu tun a nan duniya Allah ya gaya mu gidansu yan wuta ne kaga zaid bin harisa da shi da bilal islin su bayi ne amma ya ta kwashe musu tun a nan mun san su yan aljanna ne. saboda haka kama qur'ani kai aiki da shi Allah yana ɗaukaka in ji annabi sallallahu alaihi wasallama Allah yana ɗaukaka mutum da wannan addini ya kai shi babban guri babban matsayi kuma ya kaskantar da, da sababin kama addinin shi kama qur'anin shi da s- wanda kuma ya kaskantar da addini Allah ya kaskantar da shi to shine wannan aya take gaya mana cewa zikirukum kin wannan wasu malamai haka suka fassara zikir kin wannan wasu malamai kuma mun yi bayani tun alƙaulul awwal cewa zikir majah lil muslimin fihi dhikrukum afala ta'qilun Allah yace ba ku hankalta ku duba ku gani sai mi Allah yace wa kam وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين diyawa muka karya inji Allah yace min qaryatin muka hallaka su kanat zalimatan wadda ta zalimci kanta wa ansha'ana ba'daha qauman akharin muka halicci wasu mutane daban bayan su an halakar da su an halicci wasu an shahi wannan an halicci wasu to Allah shine fa'alul lima yurid mai aikata abin da ya ga dama falamma ahassu ba'athana فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون la tarkudu لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترتفتم فيهم ومساكنكم لعلكم تسألون
Na'am, falamma a hasu ba'asana yayin da suka ji kamunmu ya zo musu in ji Allah subhanahu wa ta'ala, ko da yaushe bakin tika-tika bakin tik, in ya zo gashi za a azabtar da su, izahum yankurun min ha yankuru yarkudun sai gasu suna gudu su tsere bisa bisa yarda azaba ta zo musu suke yi sun tsere yarkudun suna gudu su tahiye su akan ce musu latar wannan kalmar gatse ce latar kudu ina za ku bakaukan ma ku tsere ko ina warji'u ila ma utriftum ku du- ku koma zuwa abin da aka ba ku na ni'ima itraf na ni'ima wa masakinukum da guraren ku gidajen naku manya manya la'allakum tus'alun dan a tambaye ku a can ku zamna ku koma ku koma fada mana قالوا يا ويلنا قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين to kaji magana da suke faɗi yanzu magana ta ƙare azaba za a musu turmuzuzi abinda suke faɗi ko da yaushe ya wailana inna kunna zalimin ya kai tanmu mu dai mun zalunci kanmu qalu ya wailana inna kunna zalimin suna faɗin wannan magana fama zalat tilka وما da'awahum زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين Allah ya ce ba su gushe ba suna faɗin wannan magana ya wailana inna kunna zalimin wama wama fama zalat tilka da'awahum wannan magana ta su bai gushe ba suna ta kiran wannan hatta ja'alnahum Allah ya ce sai mun sanya su hasidan hamidin in an ce hasid kamar gona in aka yayyanke tumu aka zubda shi kayan gona wanda aka girbe shi hamidin a zube gashi nan magana ta kare an halakar da su Allah kiyaye Allah ba mu ikon aiki da alkur'ani abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure Allah shahe shi daga zukatan mu ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawarka dan kai ka sani mu mu sani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zama tobin shigan mu aljanna gaba daya Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ko mun dacinta Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dacinta ya Allah ka ji kanmu ka ji kan iyayenmu wanda ba su da lahiya ya Allah ka ba su lahiya ya rabbal alamin rabbana la tazigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin